ya ta shi ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce bi khilafin ladina ya ƙulu na alayya saɓanin waɗannan da ke faɗin magana ga Allah ma la ya alamuna abin da ba su da masaniya fa ha'ula'i waɗannan masu faɗin abin da ba su da masaniya su jingina ma Allah kadhibu na maƙaryata ne aw dallu na koma batattu ne la'annahum qalu ma la ya alamuna saboda sun faɗi abin da ba su da masaniya waka annal mu'allifa kaman mawallafin shi ibnu taymiya rahimahullah Allah shi mai rahama yushiru yana ishara ne ila ahli tahrif zuwa ga masu jirkitar da ma'anonin siffofin Allah kamar da su ne yake su yake nufin masu faɗin abin da ba su da masaniya su jingina ma Allah Allah ya ce yana da fuska kace ba fuska ba ni'ima aka nufi shi Allah hada ma ni'ima yake ni da fuskan nan ka ka faɗi abin da baka da masaniya ga annabi kan ji fuskan nan annabi fassara ma fuskan nan da cewa ni'ima aka nihi ko ko hannu ka ce ni'ima ko baiwa shi annabi fassara ma haka nan kaga ashe kenan jingina ma Allah abin da baka da masaniya game da shi ne muna tare la'anna ahlat tahrif domin su masu jirgitar da ma'anar siffofin Allah qalu alallahi sun fadi sun ga Allah ma la ya alamuna abin da basu da masaniya min wajhaini ta fuskoki biyu ƙalu sun ka ce innahu lam yurid kaza ai abu kaza da Allah ya ce kamar huskar da Allah ya ce ko hannun da Allah ya ce yana da ko kafa ko kaza ko yatsun da ya ce yana da lam yurid kaza ba kaza yake nufi ba shi ya ce ma ba haka ne yake nufi ba wa arada kaza kaza yake nufi kaga kenan ƙarya biyu sun kawo Allah sun ce yanzu da ya ce yadullahi fawqa hannun Allah sun ce ba hannu Allah ka nufi ba mi yaka nihi baiwa yaka nihi shi Allah ya ce ma ba hannu yaka nihi ba shi ya ce maka baiwa yaka nihi da hannun kaga yanzu ƙarya biyu kenan sun kawo Allah ina fatar kun fahimta faqalu fi salbi sun yi magana game da korewa as-salbu sifatu salbiya siffofi da anka kore waɗanda anka kore faƙalu fi salbi sun yi magana game da korewa wal ijabi da kuma wajabtarwa siffofin da na wajabta abubuwa ga Allah bima la ya alamuna dangane da abin da ba su da masaniya game da shi matsalan misali ƙalu sun ce lam yurid bil wajahi da Allah ya ce yana da fuska abin ga liwajahin lahi ba ya ce saboda fuska Allah ba sai sun ka ce lam yurid bil waje da Allah yayi magana yana da ba yana nufin al wajh al haqiqi fuska ta haqiqani ba fa huna qalu alallahi to nan sun faɗi abinda ma la ya alamuna abinda ba su da masaniya alallahi ga Allah bi salbi ta hanyar korewa kaga sai sun ka kore fuska ta haqiqani ga Allah sun ka ce ba ita yake nufi ba ko thumma qalu sannan sun ka ce wal muradu bil waje abin nufi da fuska as thawabu sakayya sakayya yake nufi faƙalu allallahi sun ka faɗi ga Allah ma la ya'lamuna abinda ba su da ilimi fil ijabi ga wajabtarwa kaga sun ka wajabtar da wannan siffa ta sakayya ga Allah alhali kuma ba shi yace musu haka ba annabi ya fassara musu haka wa haula'i waɗannan alladhina yaquluna allallahi masu faɗin magana ga Allah ma la ya'lamuna abinda ba su da masaniya la yakununa sadiqina har abada ba za su zama masu gaskiya ba wala masduqina ko waɗanda ake zoma da gaskiya wala musaddaki na ko waɗanda ake gaskantawa saɓanin najiya kaga najiya sadiquna ne masduquna ne musaddaquna ne masu gaskiya ne waɗanda ake zoma da gaskiya musaddaquna kuma waɗanda ake gaskantawa ne to su waɗannan su ko la yakununa sadiqina ba hu zamuwa masu gaskiya wala masduqina ko waɗanda ake zoma da gaskiya wala musaddaqina ko waɗanda ake gaskanta bal qamatul adilla daluluwa sun tsayo ala annahum kadhibuna akan cewa su maƙaryata ne mukazzabuna waɗanda ake zoma ne da ƙarya bima auha ilaihim shaytan dangane da wahayin da shaytan kai duk waɗannan fassarorin ina sun ka samo su ga shaidan to wannan wahayi da shaidan yayi musu yayi musu ƙarya qauluhu fadar mai littafi shi ibnu taymiya yace wala hadha qala subhanahu wata'ala to saboda haka ma Allah tabaaraka wata'ala yace cikin qur'ani yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna tsarki ya tabbatar ma ubangijinka ubangijin buwaya dangane da abin da suke siffanta shi da shi wasalamun aminci kuma ya tabbata alal mursalin daga akan manzanni walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talikai qauluhu fada ta shi ibnu taymiya yace wala hada saboda haka ai li'ajil kamal kalamihi saboda kammalar magana ta shi Allah wa kalamin rasuli da kuma maganar manzanni ne ƙala ya ce subhana rabbika tsarki ya tabbatar ma ubangijinka wasa baka ma'anar tasbihi ma'anar tasbihi ya gabata mun yoshi baya me ma'anar tasbihi wa huwa tanzihul lahi shine tsarkake Allah an kulle ma la yaliqu bi ga duk abin da bai dace da shi ba duk wata siffa ta tawaya da naƙasa tsarkake Allah da gare ta shi as-subhanallahi ka tsarkake Allah daga duk abin da bai dace gare shi wa qawlu fada ta rabbika subhana rabbika tsarki ya tabbatar ma ubangijin ka kafin din nan lamiri ne mai koma gawa annabi muhammadu ubangijin ka kai annabi ko tsarki ya tabbatar ma ubangijin ka adafar rububiyya ya jingina rububiyya ila muhammadin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wahiyar rububiyatun khassa wannan rububiyya ce ke bantacciya min babu idafatul khaliqi wannan idafa rabbika an ka jingina rabbin zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga babin idafatul khaliqi raba mahalicci ilal makhluqi zuwa ga abin da ya halitta kaga Allah shi ya halicci annabi to sai an ka raba shi zuwa ga annabi an ka ce rabbuka yanzu nawa an ka girmama annabi an ka girmama da an ka raba shi ga ubangiji ne ubangijinka annabi shi ɗaya abbawan Allah shi ɗaya Allah yake ubangiji ne amma saboda girmama shi an kace ubangijinka ina fatar kun fahimta wa qauluhu fadatai da yace rabbil izzati subhana rabbika rabbil izzati ubangijin buwaya min babu idafatil mawsufi yana daga babin raba abin siffantawa ila sifatu zuwa ga sifa izza kaga sifa ce rabbu kuma shi an kai idafa zuwa ga izza kaga mudafun da mudafun ilai ina fatar kun fahimta rabbu shine mudafun izza shine mudafun ilai yana cikin babin idafatul mawsufi raba abin siffantawa illa sifa zuwa ga sifa wa min al ma'ruf kuma yana daga sanannen abu anna kullu marbubin cewa duk wani wanda ake ake shugabanta makhluqun to halittacce ne wahuna ƙala nan kuma sai Allah ya ce rabbil izzati ubangijin buwaya kaga ashe kenan Allah shine ubangijin buwaya to nan buwaya halittatta ce yace wa izzatullahi amma buwayar Allah gairu makhluqa ba halittacciya bace la'anna min sifati domin tana cikin siffofin Allah da sunayen Allah da siffofinsa kuma babu wanda a halittacce fana ƙulu sai mu ce hadhihi min babu idafatul mawsufi wannan yana cikin babin raba abin siffanta illa sifata zuwa ga sifa wa ala hadha akan haka fa rabbil izzati don haka rabbul izzati huna anan ma'anaha abinda abinda an ma'anarta sahibul izzati mai izza ba ubangijin izza ba mai izza kama yuqalu kamar yadda ake cewa rabbud dari in an ka ce rabbud dari me ake nufi ubangijin gida ko mai gida mai gida ai sahibar dari sahibar dari qauluhu don haka in kace rabbul izzati kakkace ubangijin buwaya a'a sai kace mai buwaya qauluhu fada tai amma ya sifuna tsarki ya tabbatar ma ubangijinka mai buwaya daga abin da suke siffantawa su kafirai ya'anni amma ya siful mushrikun dangane da abin da mushrikai ke siffanta shi kama sai ya zukuru hulmu allawa kama yadda da sannun mawallafin ibn taimiyya zai ambace shi nan gaba ƙauluhu faɗa ta aya ta gaba ya ce wa salamun alal mursali na aminci ya tabbata ga manzanni me an ma'ana aminci ya tabbata ga manzanni aminci daga duk abin ƙi aminci daga kowane irin shari aminci daga duk wata tawaya to ya tabbata ga manzanni kaga ka amintar da su daga ƙarya da kahirran suka jingina su ka amintar da su daga yaudara ka amintar da su daga cin amana ka amintar da su daga duk wata cuta da ke iya samun su aminci ya tabbata ga manzanni ai alar rusuli akan manzanni sune al-mursalina walhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talakai hamidallahu nafsahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya gode ma kansa ba da an za bayan ya tsalkake kansa bayan can ya ce subhana rabbi kaga ya tsalkake kansa nan kuma ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya gode ma kansa la'anna fil hamd domin cikin godiya kamalus sifati akwai kamalas duk inda ka ji hamd to abin kwarai ya tabbata wanda ya kamata a gode sai a yi godiya wa fi tasbihi ga tasbihi kuma tanzihun anil uyubi shi ko tsarkakewa ne daga ayyubukka fa jama'a fil aya don haka sai ya hada cikin wannan ayar bainat tanzihi tsakanin tsarkakewa anil uyubi daga ayyubukka bi tasbihi ta hanyar yin tasbihi wa izbatil kamali da tabbatar da kammala bil hamdi ta hanyar godiya sai ya hada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sai ce walhamdulillahi rabbil alamin muna tare qauluhu fada ta shi ibnu taymiya rahimahullah yace fasabbaha nafsahu sai Allah ya tsarkake kansa amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusuli dangane da abin da wayanda saba mu manzanni sun ka siffanta shi da shi wasallama kuma yayi sallama alal mursali ne ya nemi tsira akan manzanni li salamati ma qalu domin kubutar abinda sun ka hade shi minan naqasi daga nakasa wal aibi da duk abinda sun ka hadi gaskiya ne babu ƙarya babu aibi babu nakasa ma'ana hadhihi aljumla ma'anar wannan jumla wadihun wanda ibn taymiya ya hadi wannan ma'anar ta bayyane yake wa baki abinda ya rage an yuqala a ce wa hamida nafsahu Allah ya gode ma kansa likamali sifatihi domin kammala siffofinsa bin nisbati li nafsi dangane da ga kansa wa bin nisbati li rusuli kuma dangane da manzanninsa fa innahu subhanahu domin shi Allah tsarki ya tabbatar mai mahmudun abin gode mane ala kulli sifati ala kamali sifati akan kammala siffofinsa wa ala irsalir rusuli kuma abin gode mane akan aiko manzannin da yayi lama fi zalika domin abinda a cikin wannan min rahmatul khaliqi na rahama ga halittu wal ihsani ilaihim da kyautatawa zuwa ai kuma manzanni kyautatawa ce da rahama gare mu kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qawlu fada ta shi ibnu taymiya yace huwa subhanahu shi Allah tsarki ya tabbatar mai jama'a haqiqa ya hada fi ma wasafa dangane da abin da ya siffanta wasamma bi nafsu kuma ya ambaci kai ne da shi ya hada bayanan nafi tsakanin korewa wal ithbati da tabbatarwa bayyanar mu'allif rahimahullahu mawallafin ibnu taymiya Allah shi mai rama ya bayyana fi hadhihi jumla cikin wannan jumla annallaha ta'ala cewa Allah madaukaki jama'a ya hada fi ma wasafa dangane da abin da ya siffanta kai ne da shi wasan ma bi nafsa kuma ya kira kai ne da shi ya hada bayanan nafi tsakanin korewa wal ithbati da tabbatarwa wadhalika wannan ko la'anna tamamal kamal domin cikakkan malala ya kunu bai kasancewa illa bi thubuti sifatil kamal sai da tabbatar da siffofi na kammala wantifa'i ma yudaddu hada kore duk abin da ya saba mata min sifatin naqasi daga siffofi na nakasa fa afada na rahimahullah don haka shi ibnu taymiya Allah shi mai rahama ya fa'idantar da mu annas sifata cewa siffofin Allah kismani sun kasu kashi biyu sifatun muthbitatun siffofi masu tabbatarwa wa tusamma indahum ana kiran waɗannan siffofi a wurin malamai sifatu thubutiyya siffofi masu tabbatarwa sannan na biyu wa sifatun manfiya da kuma siffofi masu korewa wa yusammunaha malamai suna kiran waɗannan siffofi as-sifatu salbiyya siffofi na korewa minas salbi ina an ka samu salbiya daga kalmar salbu wa huwa nafi me ma'anar salbu shine korewa wala harja babu laifi mai an nusammi ha salbiya mu kira waɗannan siffofin siffofi na salbiya na korewa wa in kana ba'adan na duk da yake wani da cikin mutane wanda cikin malamai tawaqafa yayi tawaqqufi waƙala ya ce la nusammi ha salbiya ba za mu kira waɗannan siffofi sifatun salbiya ba bal na ƙula a za mu ce manfiya siffofi dai na korewa ya ƙyamaci wannan kalma ta salbiya fa na ƙula sai mu ce ma dama salbu muddin dai kalmar salbu fil luga ga lugar larabci bi ma'anar nabi tana da ma'anar korewa fal ikhtilafu sabanin da an ka samu kawai fil lafzi ga lafazi amma ma'anar su duk guda ce wala yadurru don haka kiran su sifatu salbiya bai cutarwa tunda salbiya salbu yana ma'anar nafi don haka ko kace sifatun manfiya ko kace salbiya duk guda ne to sai mu tsaya nan Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta hukun da ya gawa da karatu yake sai an daddaka inda bai daddaka ba bai yi karatu ba to to madalla to saka mana mu duka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk